baban gidan ne ba
wannan shi yake taimaka wannan na da ne ke kai a shi yake taimaka wannan bai da haske sai sosai da
wannan shi yake taimaka za mu fara ko? to ai salati goma ga annabi bismillah mala lahir amin amin amin
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على من لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آه. للفقراء الذين أهسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلهافا وما تنفقوا من خير فإن الله به عليم آه. maganan ciyar wannan to sai ubangiji ya ce su waye za a ciyar ne kama ana tambaya su waye za a ciyar sai ce lil fuqara'i kabarun mubtada mahzufun ai as-sadaqat sadakokin nan wa ya kamata a bawa wanda kuka yi magana jiya akwai na zakka akwai kuma sadaka akwai taimako akwai jin kai to shine yace suwa za a bawa sadakan ne sai ce lil fuqara'i ga talakawa shi ai a sadakar sadakoki su ne za a bawa almutaqaddamu zikiruha wanda aka gabatar da ambatonsu tusrafu wa tudalil fuqara'il ladzina usiru wato ana bada ita ana sarrafa ta ga talaka wannan da suka tsare kansu kamar yana tambaya ne to su waye za a bawa zakkar sadakan sai ce lil fuqara'i ka gani ga talakawa ai as-sadaqat sadakokin sune allazina waɗannan da usiru aka tsare su suka tsare kansu fi sabilillahi cikin hanyar Allah ai habasu am habisu anfusahum ala jihad wato su sun tsare kansu ba su da wani aiki sai jihadi to in zaka bada zakka ko sadaka ko wani taimako wai kamata ka bawa irin su zaka bawa ai nazarat wannan ayan ta sauka ne fi ahli sifa ga mutanen sifa to ita wannan sifa din nan wahiya muhallun fi mu'akkirin masjidin nabawi wato wani muhalli ne yana nan can ƙarshe can baya a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam su waɗannan ahalus sifa ɗin wa hum arba'a mi'atun wajen mutum ɗari hudu ne su ɗari hudu ne wa ra'izun abdurrahman ibn sakri waye shugabansu ahalus sifa din nan shine abdurrahman dan sakri al-mukanna bi abi huraira wanda ake wa laqabi da abi huraira su ne ahalus sifa din su a masallaci suke zaune ba su da mata ba su da kowa ba su da kome suna zaune a masallacin annabi sallallahu alaihi wasallam sai sallah sai azumi sai karatu alqur'ani sai yayi to shine yace waɗannan talakawa waɗanda suka tsare kansu fi sabilillah suka hana kansu zuwa ko'ina ka gani sai dai jihadi so su ne za a bawa minal muhajirina daga muhajirin suwaye almuhajirin waɗanda suka yi hijira daga makka suka koma madina tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ka gani wa ma haula da kuma irin abunan ƙasashe da ƙauyukan da suke zagaye da da makka wata rakuwan walahu su muhajirin sai suka bar dukiyoyinsu wa diyaruhum da gidajensu suka koma madina suka bi manzon Allah da ya hijira ya koma wa lam yakun lahum bil madinati masakin ba su da gidaje fa wa'annan muhajirin din ba su da gidaje a madina wala asha'ir ba su da kuma dangi tsakanin ma makka da madina ya kai mil ya kai kilomita 450 a gani tsakanin makka da madina don a irin tuki nasu na can to kwana za ku yi kuna tafiya in kun kama hanya dai kuna tafiya kuna tafiya gari na wayewa za ku shiga cikin madina a gani to ba su da ma dangi a can su wa'annan muhajirin din wa kanun gairan mutazawijin kuma su ba masu mata bane wa kanu yastamriquna awqatahum fi ishghal fi ishghal bil qur'an was sunnah wal ibadati laylan wal jihad nahara da me suka wato nutsar da lokatansu sun nutsar da lokatansu ne cikin shagaltuwa da karatun alqur'ani ba su da aiki sai karatun alkur'ani su annan muhajirin din wasu sunnati da kuma hadisan manzon Allah inda duk manzon Allah ya zauna za su zo su zauna in an faɗi hadisi musamman kamar shi abdurrahman ibn sakrin din nan almukanna bi abi huraira cikan kwamfuta ne ma kaji sai da ma aka ce kar a ƙara jin ya ce ƙala rasulullah saboda duk masu ruwaito hadisi ba wanda ya kashe yawan hadisai haji kaman kwamfuta yake don hadisan da ya ruwaito sun fi dubu biyar shi kadai kuma duk duk zamansa da manzon Allah bai wuce shekara uku ba a gani wani ibadati sai yin ibada lailan da daddare ba sa bacci a gani ba irin mu ba mu kwana bacci mu wuni bacci a gani su kam da daddare ibada ba su da wani shagali sai karatun alkur'ani sai kuma kula da sunnan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wal jihadu naharan da kuma yin jihadi da rana in za a tafi yaƙi su ne a gaba su ne a gaba wa kanu ya ƙifuna awwala saffin fi salati wal jihad idan ana maganan tsayawa a safu sukan tsaya a safun farko yanzu ko a sallar nan muka zo in an shiga masallaci za a ga gaban nan baya cika da wuri ai kamar yadda ba yake cika in ka kira in ka ce wa mutum ya shiga sai ce a kai ka shiga dai wallahi rashin sani ne da mutum ya san irin falalan da ke safun gaba wallahi ko kuwan tsayawa za a yi amma ina gani abin da yake hana akasari tsayawa suna tsoro kada liman ya jawo su a gani don wani ma da aka jawo shi ya ce sai ni ne a gani to an ce ma liman zai jawo ka ne ka gani saboda haka su waɗannan su ne farkon saffu a cikin sallah tare da manzon Allah su muhajirin dinnan ahadu sifa dinnan su ɗari hudu ne kuma a gani amma dewa suna tsoron safun gaban nan a gani kuma manzon Allah ya ce da mutane sun san irin abun da ke safun gaba wallahi ko kuwa za a yi ka gani amma sai ga wani yana tura wani shi ba zai je ba eh ban san me yasa ba amma ni abun da nake hasashe kenan abun da na fadar nan to ai ba wanda yace zai kama ka ai in an kama ka ba sai kai ba ai shine kawai to wal jihadi da kuma jihadi a jihadin ma kaga dai wannan yana rike da takobi kai ma kana rike da takobi makiyinka yana kallonka kana kallonsa za ku yi mugun wasa ne ka gani ko ka kashe shi ko ya kashe ka amma waɗannan ahadu sifa su ne a safin gaba in an je yaƙi tare da manzon Allah to amma mu safin gaban ma a yi sallah ma kawai a watsa ma ya gagara in a yaƙi ne ka gani kaga akwai damuwa kenan to wannan ashabu sifa din kenan a gani to shine yace su ba su da wani abu banda karatun alqur'ani da kuma sunnan annabi da ibada da daddare da kuma yin jihadi da rana kuma sune a safin farko a sallah sune a safin farko kuma a yayin da za a yi jihadi a gani to shi ne ce arsadu lita'allum al-ƙur'an sun tsare kansu saboda neman ilimin al-ƙur'ani walkuruju ma'asaraya da fita tare da mayaƙa mahara shi ne aikinsu sannan la una dardan ba sa iya tafiya shi ne safara cikin mutum yana tafiya kan ba taka ƙasa yake ba ai dukan ƙasa yake yi bai manan bardan ai kuka ne ai barbatul ula ko da bugun kasa na farko ba haka ake ba rai za ka yi tayammama ba amma ba ba ka daki kasa da karfi ake nufi ba ba a ka ajiye hannunka a kai a hankali in ma hannun ya ɗauki wani abu in ma a tayammama ne ka kakkaɓe aka ce ka gani harshe ne irin na masu harshe amma abun da ake nufi shine ka ake hannunka shi ne barban ɗin ba wai ka jaki hannunka ba to su waɗannan ashabu siba ba sa iya tafiya in arda a cikin ƙasa a gani ba sa iya tafiya me yasa ba sa iya tafiya saboda su je su yi mai dikijar saboda kasuwanci a gani ai sahabban ma 'yan kasuwa ne a gani sahabban ma 'yan kasuwa ne don addinin musulunci dama ba rabuwar addini ba ce ka gani baya son rabon mutum wanda ba zai iya yi wa kansa kome ba sai dai ya zama jibadau kayan nauyi akan mutane sai dai kai a yi maka kai ba za ka iya yi wa kanka ba ba ka iya yi wa kanka katabus to addinin musulunci bai tanadi haka ba addinin musulunci addini ne wanda baya son rago don rago kan ma ba zai samu duniyan da yake cikinta ba balle lahira a gani kuma duk wani abun da za ka yi makarka yadda ka yi da rago don rago ko da ma raƙumi ya hau ƙafansa sai ta ja ƙasa a gani saboda tsabar ragontaka to don haka addinin musulunci baya son rago saboda haka ana nuna mana anan sahabban nan faƙen kasuwa ne kuma manoma ne a gani ai Allah ma ya gaya mana a ƙur'ani li'ila fi ƙuraish ilafihim rihilata shitta'i wasai ka gani suna tafiya cikin hunturu da bazara ƴan kasuwa ne tsakanin Siriya da Yaman ka gani amma su waɗannan sun tsare kansu fi sabilillahi ba su da wani aiki banda karatun alƙur'ani sai sallah sai kuma jihadi kuma su ne a safin farko a sallan da kuma yaƙin ma ba su san tsoro ba a gani wal ma'ashi kuma ba sa tafiya neman abin da za su rayu da shi Ehe, ai waje allan nahara ma'asha ko to su ba sa zuwa su nemi abinci ma abin da za su ci saboda me sun tsare kansu ne fi sabilillahi sun ba wa allah kansu a gani inna allaha ashtara minal mu'minina anfusahum bi anna lahumul janna Allah yace ya sayi rayukan mu'minai ka gani da aljanna saboda haka sai suka tsare kansu kawai ko kasuwanci ba sa yi ba sa neman abun da za su ci ka gani me yasa li shungulihim anhu bil jihadi saboda yadda suka shagaltu da ibada da jihadi ka gani ba wani abin da yake gabansu banda jihadi sun sayarwa Allah rayukansu ne Allah kuma yana ce musu fastabshiru bi bai'ikumul ladzi ba'ayatun bihi ka gani ku yi farin ciki da wannan cinikin da kuka yi da Allah E, ga aljanna amma ku bawa Allah rayukanku dama Allah yana cewa almalu mali dukiya da Allah ya baka dukiya na ne waljannatu jannati aljanna ma aljanna na ne eh amma sai yace ishtaru jannati bi mali eh ku sai aljanna na da dukiya na eh kai kan an baka dukiya riko aka baka fa za a iya kwacewa sanda aka ga dama ka gani so nawa muke gani mai akwai ya koma babu ka gani ba iyaka ai don haka dukiya na Allah ne shi yake gadon abunsa sai dai galibi izara aita nufsanan fi malika idan ka gana ƙasa cikin dukiyanka faƙat ta kallamta bi mala ya anika to ka bude baki ka yi maganan da bai shafe ka ba ne shi ke ƙarar da dukiya ba Allah ya baka ba to ka kiyayi bakin kan nan lisanuka asaduka eh harshen kan nan zakinka ne in adlaktahu ya kulka in ka sake shi sai ya cinye ka to da zaran kaga dukiyanka ya lalace a kasari wannan harshen naka ya furta abunda bai kamata ba ko ka nuna wa wani kai kana da shi ko ka zage shi akan dukiyanka ko ka bata masa rai kai ka isa don kana da dukiya har ka gaya wani wani abu to sai Allah ya tarwatsa abun gashi kana raye abun da ka fi karfi ya zo ya fi karfinka Allah ya kiyaye mu shi ne ce yasibuhumul jahilu bi halihim wanda ya jahilci halinsu jahilin halinsu yasibuhum sai ma ya zace su su waɗannan ahalu sifa ɗari hudu wallahi wanda bai san su ba wanda ya jahilci halinsu sai ya yi zatonsu anganiya mawadata ne me yasa ya ce minar ta'affufi saboda kame kansu e, suna kame kai ba sa roƙon kowa kome ba kamar mu yanzu ba da zaran an yi rashin abinda za a ci na kwana uku a gida sai ga mutum ya fita yana ta tona wa kansa asiri to su wa'ancan sahabbai ba sa zuwa kasuwanci kuma ba sa roƙon kowa har ma in baka san su ba in ka zo ka gansu wallahi za ka yi zaton ma mawadata ne kawai saboda kame kansu lita'affufihim an su'ali wa tarki saboda kame kansu daga barin roƙo da barin roƙon ma ka kam ka gani kai da kake da Allah kai alwalanka mana ka shiga gida eh, ka ɗakinka ka yi nafila raka biyu ka yi istighfari kafa ɗari salatin annabi kafa ɗari ka ɗaga hannu ka roƙi Allah ka gani Allah bai baka ba ka gani kuma Allah ne fa ya ce ad'uni astajib lakum ku roƙe ni ni kuma zan amsa muku to ka roƙi Allah bai baka ba ka je kana neman baƙin jini a wajen mutane ka roƙa ka samu ma ka ji kunya balle ka roƙa baka samu ba a gani kuma ba mai iya maka fa sai ɗan adam in ya baka yau gobe kuma fa Eh, yau kam ya baka eh ka tafi gobe kuma ka dawo jibi kuma ka dawo a gani ai zai gaji sai Allah ai zai iya maka to ka roƙe shi mana tunda ba mai iya maka sai Allah don duk inda mutum ya baka ka tafi ko bayan sati ka dawo ya haƙura ya baka ka sake dawowa na biyu ya baka na uku sai fara tsaki ka matsa mar sai ka ga ya fara ɓata rai in bai nuna maka fiska ba zuciyarsa tana ta- tafarfasa a kanka ka gani saboda ɗabi'a na ɗan adam amma Allah ka roƙe shi ya baka ba zai gaya wa kowa ba kuma in baka roƙe shi ba ma fushi zai maka to baka roƙi Allah ba ma balle ka ga shin ya baka ko kuma a'a bai baka ba duk wannan kaga baka jarraba ba ka bi da kawai kana ta cewa kai baka da abun da zaka ci kwana uku da sauransu ka fara gabatar da wannan damuwan naka ga Allah ubangiji shi zai kawo maka ai a gani to wannan kenan to su wa'annan ashabu sifa ba sa roƙon kowa kuma ba sa kasuwanci ba a gani tarifuhum kana sanin su ya muqadiban ya kai wanda ake taɗi da kai bisimahum da alamarsu da ka gansu ma za ka gane wato sifansu minar tawabu saboda tsantsan wato biyayya da tawali'u da kaskantar da kai ya fita a jikinsu za ka ga mutum ya fi ka lafiya ya zo ya ce maka bai ci ba kwana uku wannan ba abun mamaki ba eh wallahi ya fi ka komai sannan kuma dan wannan abun nan da aka yi kwanakin bara ne koyaushe sai tona asirinsu sun fi mu ma kudi a gani sai ga mutum ya fito da miliyon kaza kullum gashi yana bara amma mai miliyon kaza ne kai kuma ko abun da zaka ci na shekara baka da shi amma kullum zaka ba shi naira biyar kuma ya karba ka gani to shine yace tarifun bisimahum a gani kana sanin su da alamunsu minar tawabe na tawali'u wa asarul judi da kuma wato alama na wahala za ka ga jikinsu yadda suke wa Allah hidima ha gani saboda hidimansu ga Allah ha gani ko ta hanyar yaƙi da aka je ko kuma a'a saboda suna neman ilimin alƙur'ani da sauransu na dai nau'ukan ibadu da ka gansu kawai za ka gane su amma ba sa roƙon kowa kome su in sun samu ma za su ci in ba su samu ba haƙura kawai suke yi su ci gaba da bautarsu amma ba za su je su roƙi mutum ba wannan kan ba sa yi so ashabu sifarin la yas'aluna nasa ba sa roƙon mutane shay'an wani abu fa na balle ma su rantse wallahi tallahi ni wallahi tun shekaran jiya ban yi kaza ba ban samu kaza ba su ba sa ma roƙo ma balle har ya kai ga rantsuwa haka wani yanzu haka in yazo yana nema in ya kaman dai ba ku ba shi gaskiya ba sai ya shiga rantse rantse to su wancan ba sa roƙon ma kwata kwata balle ma har su gane cewa wai ba ka son ba su su sa rantsuwa a ciki su tsirka rantsuwa a ciki a babu a gani a sai ya nuna mana a nan kuma mu koyi haƙuri a gani mu koyi haƙuri da haƙuri mutum ne da ba a halicci kyakkyawan mutum kamarsa ba ba a halicci kyakkyawan mutum kamansa ba to wannan kenan ilhaban saboda naci wai har ya kai ga rantsuwa saboda nacin wai sai ka ba su su sa ka a gaba wallahi tallahi ba ni da abun da zan ci kwana kaza ban ci a su ba su yin haka ka gani ai la su'ala lahum aslan asali ma babu roƙon ma ka gani fala yaqa'u minhum ilhafan wa huwa al-ilha don haka naci ba zai auku ba ma gare su wanda bai roƙe ka ba zai maka naci ne ka gani ai sai ka roƙa ka ga ba za a baka ba sai naci ya shigo ko eh ka tsaya ka busar da ido har wani ma ya ce kai wannan fa ya wanke idonsa ka gani kai tilas sai mutumin nan ya baka ka sa shi a gaba sai ya gaji da roƙon nan ya baka to ba sa roƙon ma asali ta yaya naci zai ya shigo kaga ba dalili Mhm. asali ma ba sa roƙo su waɗannan ashabu sifa kuma talakawa ne ko mata ba su da shi ba su da gidaje saboda tsaban yadda da Allah da amincewa ka gani da abun da Allah ya ba su na rabonsu to shine wa ma tunfiqu min kairin to shine yace kuma duk abun da kuka ciyar na alkhairi duk wani abin da kuka ciyar indai na alkhairi ne fa inna Allaha bihi alimun fa inna allaha lallai allah alimun masani ne bihi da shi fa mujazin alaihi saboda haka zai sakamako a kansa saboda kar ka yi tsammani ka taimaki mutum ba a hana taimako ba ba a hana ba da sadaka ba ba a hana in mutum ya roƙe ka ba amma kai ma mai roƙo ka zama dai mai tawakkali kuma ka rinka roƙon allah kai ma ya sauwaƙe maka kar ka zama kai ba ruwanka da roƙon Allah sai dai mutane za ka roƙa ranar tashin alkiyama za ka tashi ba nama gaba ɗaya fiskan nan sai ƙashi kawai za ka tashi da shi inda kana roƙon mutane a gani don haka roƙo ai ba abun kirki ba ne ba abu kuma mai kyau ba ne a gani za ka tashi ba nama a fiskanka sai ƙashi ƙwarangwal ranar tashin alkiyama saboda mai kai maroƙi kullum ka zama maroƙi sai roƙon mutane a gani to Allah ya samu dace allazina yunfiquna amwalahum
الذين ينفقون أموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون
allazina yuminu allazina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahar sirran wa alaniyatan falahum ajruhum inda rabbihim wala khawfun alaihim wala hum yazanun allazina yunfiquna amwalahum lallai waɗannan da suke ciyar da dukiyansu wannan aya ila nazzalat fi abi bakr aka ce an saukar da ita ne akan sayyidina abubakar radiyallahu anhu abokin manzon Allah babban abokinsa haisu tasaddaqa bi 40 alf fi dinara ya dauki dinari dubu arba'in ya bada ita ya bada su sadaka asharatu alafin billaili dinari dubu goma da daddare wa misluha bin nahar dinari dubu goma da rana wa misluha sirran a gani dinari dubu goma a ɓoye wa misluha alaniyatan ya sake ba da dinari dubu goma kuma a bayyane a gani saboda mai ya baya saboda Allah shi ne kullum ka yi kome saboda Allah a gani ya yi da daddare ya yi da rana ya yi a bayyane ya yi a ɓoye a gani wakila wasu kuma suka ce fi aliyin ga sayidina ali kana ma'ahu arbatu da rahim shi kuma yana da dirhamai guda hudu sayidina aliyu lam yamlik gaira bai da wasu kuma bai da kome sai dirhami guda hudu daga wa'annan dirhaman guda hudu bai mallaki komai ba fata saddaka bi dirhamin lailan da daddare ya dauki dirhami daya bayar da wani ya zo ya yi sallama ina neman sadaka a bani saboda Allah da annabi sai ya cire dina- di- dirhami daya ya bayar da daddare wa bi'a karin nahara ɗayan kuma ya bayar da rana da wani ya sake zuwa ya bayar a boye da wani ya sake zuwa kuma ya bayar da dirhami da sauran din a bayyane a gani karkare na abin da za ka bayar ka gi- ka duba girman wanda ka yi dominsa a gani karkare na abin da za ka karka ga wani ya ba da dubu ɗari kai kuma yanzu ni zan ba da dubu biyu ko dubu ɗaya ko naira hamsin kyakkyawan niyya ake bukata a gani duk wani abin da za ka yi ka kyautata niyya shine babba kuma ka yi don Allah to wannan kenan saboda haka menene abun yi mu yi koyi da su mu yawaita ba da sadaka musamman a ɓoye hagani ba wanda ya sani hagani ka cire ka bayar hagani da daddare ma wani ya zo ka bayar da ranar ma in wani ya zo ka bayar kuma ba a ce gaje kana gaya wa mutane ba a nan ake ɓata abun hagani akwai wani mutumin da muke tadi da sai ce min ya kai shekara talatin yana nafila da daddare na ce ya yi kyau ka gani wa akwai wanda ya tambaye shi haka babu wai don wa yake ba don Allah ba Eh, ba wanda ya tambaye ka ba wanda kuma aka ya ce ka gaya wa wani tsakaninka da Allah ne kake abunka ka gani to don haka duk abun da za ka yi fa ka yi don Allah ka gani to shine ya ce allazina yunfiquna amwalahum lallai waɗanda suke kashe dukiyoyinsu billaili da daddare kamar yadda saidina abubakar da saidina ali suka yi kaga saidina abubakar kasurgumin attajiri ne kasurgumin mai kudi ne a zamanin manzon Allah ka gani to shi da ya tashi bayarwa dinari dubu goma ya bayar da daddare da rana ya bada dubu goma kuma haka ya bayar a ɓoye dubu goma ya bayar a bayyane dubu goma wannan kuma kaga dirhami ɗaya-ɗaya ma ya bayar amma da ike da kyakkyawan niyya kaga har aya Allah ya saukar a kansu saboda haka mu ma mu kyautata niyyanmu to shine yace waɗanda suke kashe dukiyoyinsu billaili da daddare wannan hari da kuma rana sirran a ɓoye wa alanatin da kuma a bayyane falahum ajrum to su sani fa suna da ladansu inda rabbihim a wajen ubangijinsu kar kai tsammani ka kashe kuɗinka ne a banza a'a ka tura abinka ne lahira zaka bi kayanka don dole kam ka kwanta ka mutu sai dai in kwana bai kare ba to ka riga tura kayanka ne ka gani kamar yanzu ka sayo kaya ka je ka yi sari a kano ka turo kaya kamun ka dawo ka gani to saboda haka kana da ladan kafa wannan abun da kai saboda Allah shine lahum ajrun inda rabbihim lallai suna da ladan su a wajen ubangijinsu wala khawfu alaihim kuma babu tsoro a kansu eh babu tsoro a kansu su waɗannan bayin Allah sannan sai ya ce walahum ya zanun kuma su ɗin nan babu wani baƙin ciki a kansu Eh, ba za su yi baƙin ciki a lahira ba sannan kuma ranar tashin alkiyama babu wani tsoro duk tsoron da mutane suke ciki su ba za su ji tsoro ba ɓacin ran da mutane za su gamu da shi a lahira su ba za su gamu da shi ba saboda me saboda irin waɗannan taimako da muke renawa kuma shine kome wallahi kuma shine ibada a gani Allah ya iyar da mu allazina yakuluna ribaw
الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتكبده الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأهل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله أمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون
allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yataqabbaduhu shaytanu min almasi zalika bi annahum qalu innamal bay'u mislu riba wa ahalla allahu albay'a wa harrama riba faman ja'ahu maw'izatun min rabbih fantaha falahu ma salaf wa amruhu ila allah wa man ada fa ulaika ashabun nar hum fiha kalidun allazina yakuluna riba lallai waɗanda suke cin kuɗin riba shine kuɗin ruwa akwai ai mutanen da suke yin kuɗi- suke suke cin kuɗin ruwa eh za su je ma wani zaka ganshi yana tsaye da mota in kana son dubu ɗari biyu eh ka zo ya baka ka je kai kasuwa amma zaka kawo masa dubu ashirin da biyar ko dubu hamsin tunda ya baka dubu ɗari biyu yana da dubu hamsin ko ka samu ko baka samu ba dai shi yana da riba to ba riba ba ne a'a riba ne kuɗin ruwa ne shi ne allah yake so ya yi mana bayani a nan wannan sana'a ba sana'a ba ne Ehem. masu yinsa a lahira in dai ba su daina ba su kafirai ne a gani ba abun kirki bane musulmi ya yi riba ka gani kudin ruwa ba a hana ba da bashi ba ka gani ba a hana ka zama ku tsara kasuwanci da wani ku tsara yadda za ku samu riba ba ku amfana dukanku amma ga kudi zan baka ka je ka kawo mini ga dubu, ga, ga dubu goma kai kuma za ka kawo mini dubu biyar da yamma kawai kai ba ruwanka ai kudin ruwa ne to Allah ya kiyaye mu to shine yace waɗanda suke cin riba ay yakuzuna suke karban sa a gani ba wai ci kawai ba ma a'a bal at-tanawul mutlaqan hadda karba ma Eh, ka karba ma haka laifi ne balle har ka kai ga ci kam a'udhu billahi Allah ya kiyaye mu ka gani wa huwa ziyadatu fil mu'amala shine ka ƙara wa wani mutum wani abu cikin mu'amala cikin contract kana yin wani business da wani shikenan zaka bashi dubu ɗari ya kawo maka dubu ashirin da biyar a kai ka gani ba shine kudin ruwa ka gani to wannan haramun ne to amma yanzu ba wai zance haramu wani ma yana cewa wai a nuna masa inda haram din yake zai je ya kamo ai haram din kuma zai kama ka kai ma a gani Eh, kana kama shi amma zai juya shi ma ya kama ka Allah ya kiyaye mu to cikin mu'amala ne bin nuqudi da kudi wal mat'umati hadda abunci fil kadri cikin gurgudo awil ajal ko ajali ka gani don akwai ribal fabali akwai riba irin wannan shine aziyadatu mutum ya ƙara maka wani abu yanzu na baka kuɗi bashi zuwa lokaci kaza to lokacin yayi amma ni kuma sungullan gidana ya hana ni samun kwanci suka ce to bari in ƙara maka mana to na ƙara maka za ka ban dubu goma sha biyar yanzu tun da dama ba dubu goma ba ne e to yanzu nan dai za ka ba ni dubu goma sha biyar na ƙara maka sai wani wata to wannan dubu biyar da ka ƙara masa tun da bai biya ka ba yanzu ai riba ne haramun ne a gani to irin waɗannan suna dewa a cikin kasuwowinmu kuma yanzu kasuwancinmu ma ba na musulunci ba ne mu gaya wa kanmu gaskiya kowa dai ya je ya yi kasuwansa ya gama sana'ar ka ce za ta kai ka wuta Mm. Allah kan ya riga ya gama komai yana jiran mu Mm. kai karka wahala a duniya amma ka zaɓi cewa ka wahala a lahira to bismillah sai mu ce Allah ya sauwaƙe a gani akasarin kasuwancinmu kowa yana yi yadda ya ga dama a gani duk abin da lauje yanko ciyawa ne kawai amma wata ranfa lauje zai yanko maciji in bai hankali ba saboda haka sai mu kula a gani musamman muke yi to shine yace la yaqumuna ba za su tashi ba ranar tashin alkiyama min kuburihim daga kabrukansu su masu cin kudin ruwa ba sun mutu ba ranar tashin alkiyama bar azaban da za su rinka fama da shi turan da suka mutu har zuwa ranar tashin alkiyama ya san shekara dubu nawa za a yi kamun a yi tashin alkiyama ko miliyon nawa yanzu Eh, kai kan an riga an maka ritaya an je an yi fakin naka kuma ba za ka rabu da wannan azaba ba tun da dai aikinka ne ka gani ba za su tashi ba daga kaburburansu ranar tashin alkiyama illa face kama kamar yadda allazi wanda ya takabbaduhu shaidan wato aljan ta buge shi ta kada shi yusri'uhu shaidan zai tashi ne kawai kamar yadda wadda bugun aljan ya shafe shi shine yace minal masi daga shafa shafan kuma yace shine menen shine aljununu ka gani in mutum yana da iska in ya tashi wani zai ga ya fadi ai ko eh ya fadi ya tashi ya fadi ya tashi to haka za su ba sa iya tsayawa ranar tashin alkiyama da shi ake gane mai cin kudin ruwa ranar tashin alkiyama yana tashi kawai zai fadi yana tashi kawai zai fadi aikinsa kenan a farfajiyar tashin alkiyaman nan Allah ya kiyaye mu bihim muta'allaqun bi yaqumun dinnan me yasa shine yace wa alamu kusani annar riba kudin ruwa muharram kitaban wa sunnatan wa ijma'an haramun ne a alqur'ani haramun ne a hadisan manzon Allah da kuma ijma'in malamai faman astahallahu wanda ya halatta kudin ruwa aka ce masa wane wannan ba abun da kake ba abun kirki bane fa ce kai ni bazan bari ba ina ruwanka ne to faqat kafar haqiqa ya kafirce ka gani don duk wanda ya halatta abinda Allah ya haramta shi kafiri ne ka gani wa qad warada fi zammi akilir riba haqiqa an ruwaito hadisai da yawa cikin kaskantar da mai cin kudin ruwa minal ahadisi ma la yusa hadisan ma ba za su lissafu ba famin ha daga cikinsu la'anallahu akilar riba Allah ya la'ani mai cin kudin ruwa duk wanda yake cin kudin ruwa Allah ya la'ane shi sannan wa muwakkilahu da kuma wanda ya wakilce shi a cikin wannan harka ba ka wakilce shi ba to kai ma la'anar Allah ta tabbata a kanka wa katibahu da wanda ya rubuta wani abu a cikin harkan kudin ruwa shi ma Allah ya la'ane shi sannan wa shahidahu hadda wanda ya ba da shaida sa hannu ya sa hannu akan kudin ruwa to shikenan shi ma Allah ya tsine masa kullum fil la'anati sawa'un gaba ɗaya daidai suke da wanda aka wakilta da wanda ya ba da shaida da wanda ya rubuta da wanda ya karbi kudin da wanda ya bayar din duka daidai suke la'anannu ne a wurin Allah wa minha ya sake zuwa kuma cikin hadisi annahu ra'a lailatul isra'i manzon Allah daren da yayi isra'i ya tafi fadar Allah ya ga rajulan wani mutum yasbahu fi naharin min damin ya ga wani mutum a wani kogi na jini yalqamu hijaratan yana lokome duwatsu cin duwatsu yake yi mun san ana cin tuwo amma ana cin duwatsu ne a kogin jini ne kuma ya ga wannan mutum shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ya yi isra'i faƙala ma haza ya jibrilu manzon Allah abun ya bashi tsoro ya ga dai ga mutum a cikin kogin jini kuma yana cin duwatsu lokume duwatsu yake yana ci sai ce me wannan ya jibrilu kala haza masalu aqilur riba yace wannan misalin mutumin da yake cin kudin ruwa kenan don haka wallahi ba karamin aiki bane ka gani aka ce masu cin kudin ruwa cikinsu za su tashi a cike cikinsu Allah zai mai da cikinsu wani abu ne babba sannan kuma ba za su iya tashi su tsaya rana tashin alkiyama ba Allah ya kiyaye mu sannan kuma za su tashi kaman waɗanda shaidanun aljani suka buge su wa hazi alamatun ya arifuna biha yawmal qiyamati wannan ita ce alaman da ake gane masu cin kuɗin ruwa ranar tashin alkiyama to haka duk mai yin wannan yayi kokari ya tuba ya bari amma don kansa ha gani abinda za a yi wa mutum a kabari fa so min tabi ne eh wannan kamar sharan fage ne eh abinda zai biyo bayan ranar lahira ba karamin aiki bane a kansu Allah ya kiyaye mu to shine yace zalika wannan allazina zalabin abinda ya sauko musu bi annahum saboda su bi sababi annahum saboda dalili su masu cin kudin ruwa kalu suka ce innamal bai'u ai ciniki dai mislu riba kamar riba yake me ya raba eh, saye da sayarwa da kuma kudin ruwa suka ce ba bambanci don haka za mu yi abunmu ka gani fil jawazi cikin halacci wa haza min aksi tashbihi kaga wannan daga akasi ne na kamanceceniya mubalangatan wanda ya cimma matuka ka gani kai kana gani da saye da sayarwa din nan da kuma ƙara wa mutane kuɗi din nan ba wani abu bane kamar ciniki ne ke a'a ba kamar ciniki yake ba akwai bambanci saboda haka a yi sauri a guji wannan ba ƙaramin masifa ba ne Allah ya kiyaye mu faƙala ta'ala sai Allah ya ce raddan alayhim yana mai raddi gare su su masu cewa innamal bau'u mislu ribau din nan sai Allah ya ce wa halallahu albai'a ubangiji ya ce lallai Allah ya halatta ciniki amma wa harramar riba ya haramta riba kuma don haka faman ja'ahu mau'izatun faman wanda mau'izatun wa'azi shine wa'azun wa'azi ja'ahu ya zo masa balagahu ya cin masa ya ji bayanin da aka yi akan kudin ruwa bayanin ya zo masa min rabbi daga wajen ubangijinsa fanta sai ya hannu an agli ya daina cin kudin ruwa ya daina sana'a irin wannan falahu ma salafa to abunda ya wuce nasa ne kablan nayi kamun a hana don haka ya ci riba Allah ba zai kama shi ba kamun a hana ne ya yi ko to amma da ya ji labari gafa makomar mai cin kudin ruwa sai ya hannu ya daina ma harkan to wannan Allah ya yafe masa ai la yastariddu minhu Allah ba zai neme shi da ya maida kudin ruwan da ya cika mun a haramta ba ya ci bulus wannan kenan amma sai ce wa amruhu al'amarin safa fil agwi anhu game da yi masa afuwa to shin kamun a haramtan ka ci yanzu kuma da kaji ka bari ga abin da Allah zai yi wa wanda yake cin kudin ruwa to ya batun afuwa kuma to wannan al'amari yi wa shi wanda ya ci wannan kudin riba a afuwa al'amarin ilallahi a wajen Allah yake a wajen Allah yake ma'ana fa amruhu fi sawabi al'amarinsa cikin bashi ladan barin da yayi li imtisali amrillahi saboda bin umurnin Allah muwakkalu lahu Allah ya dogara zuwa gare shi ka gani don in har Allah ya hana ka bari akwai ladan barin ma ka gani amma in Allah ya hana ka yi ba to akwai azaba akan ka aikata ga azaban kana yi ga azaban ka ji baka bari ba ehe don haka double pressure kenan ya hau kanka Allah ya kiyaye mu to don haka sai ya ce wa man ada wanda ya dawo ila akli zuwa ga cin kudin ruwa bayan ya ji bayani labari ya zo masa faman ja'ahu mau'izatun kenan ba ya ji bayani ba sai ya sake dawowa ya ce kai gaskiya ne in ba wannan nayi ba wallahi ne ba ba zai yiwu ba zai lalace to dama kai lalacecce ne ma tun kamun ma a gani ka riga ka lalace dama tunda baka bari ba amma in ka bari shine sai a ce kayi arziki ka gani to don haka wanda ya zawo zuwa ga ce mustabiyan laubil bai sai ya kammanta riba da kasuwanci da ciniki eh fil hilli cikin halacci fa ulaika ashabun nari Allah ya ce waɗannan su ne mutanen wuta in kana neman mutanen wuta to in ka ga mai cin kudin riba to ka ce shi ne kuma da wuya yanzu mutum ya ce maka yana yin wannan sana bai san cewa ba kyau ba da wuya sai dai kawai mutum ya kitsa kunnensa ya ci gaba da sabonsa ya ci gaba da kaba'irancinsa Allah ya kiyaye mu hum su din nan fiha kaliduna masu dawwama ne a cikinta ita wutar Allah ya kiyaye mu to alhamdulillah za mu dakata a nan sai kuma gobe abinda muka karanta daidai Allah Ubangiji ya ba mu ladansa abinda muka karanta bisa kuskure Allah ya gafarta mana Allah ya saka wa malamanmu da shehunanmu da alheri Allah ya ji kan iyayenmu Allah ya gafarta musu Allah ya kyauta makoncinsu Allah Ubangiji ya share ƙasa a goshinsu Allah ya samu riske su da gafara alhamdulillah